أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيو منا شاءكو قوة رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da takwas ga watan shida miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta 2017. A jiya mun ɗauko bayanin aya ta 85 zuwa 86 zuwa 87 sai lokaci ya muna halinsa ba mu samu damar gabatar da bayanai ba amma yanzu za mu dan ɗauko mu takaita da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk cikin ayyukan mu kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idha huyitum bi tahiyya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iza huyitum idan aka gaishe ku, huyitum muka ce, siga ce ta almabniyu lil majhul ko almabniyu ala ma lam yusammi fa'ilahu ko ala ma lam yusamma fa'iluhu ko mabniyun lil maf'ul shine ba a kawo wanda ya aikin ba domin yufidul umum in an ka ce ƙila an faɗa yana iya ɗauka kowa in an ka ce ji'a an zo yana iya ɗauka kowane ne ya zo amma an ce ja'a muhammad kaga an kaɗaitar da shi don an ka ce wa idza huyitum kamar istinbatin da mun kai kamar da ibnu abbas ya ce wa in kana majusiyan yufidul umum kowane ne ma ya gaishe ku an gane wannan da kyau domin tana wato siga ta almabni lil maf'ul ahyanan tufidul umum sai in an samu abin da zai juyar da ita daga umuminta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza quri'al alqur'an فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن إذا أككرنت القرآن kaga ba a ce wa idza qara al muslimu al qur'ana ba ba a ce wa idza kowane ne ya karanta al qur'ani ba wai wanda zai karanta al qur'anin zaka kallo ba qur'anin zaka kalla sai kai shiru kun fahimtar kyau to wa idza huyitum bi tahiyya idan aka gaishe ku da gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha kumayar da ahsana minha mafi kyawu daga gare ta duha ko kumayar da tamkarta wannan shine abin da an kai umarni da haka yana da cikin ladubba na musulunci yin gaisuwa zuwa ga mutane ba daidai bane mutum ya zo ya iske mutane ya kauda kai wannan alama ce ta masu girman kai alama ce ta waɗanda sun samu abin duniya dan siyasa lokacin da ake campaign sai ya zo ya zamna tare da mutane ya ci abinci tare da su ya gaishe su hatta da kwana yana iya kwanci tare da su saman tabarma ko saman wundi ko abin da ya kama da haka radda an kai campaign aka kare ya ci zaɓe shikenan magana ta kare kowa ya zan banza kowa bai da kima da mutumci a idonsa bai gaida kowa yana cikin mota mai AC mai sanyi mai air condition don haka wannan bai daga cikin ɗabi'a ta addinin musulunci assalamu alaikum ita ce gaisuwa ta musulmi da afdal wanda ya kamata mutum ya gabatar mala'iku haka suke ma annabawa gaisuwa annabawa haka suke yi ma mala'iku gaisuwa sannan kuma yan aljanna gaisuwar su ita ce sallama ina fata an fahimce ni wa tahiyyatuhum fiha salam aminci da haka ya kamata mu saba da wannan ka saba ma ɗanka da assalamu alaikum wa rahmatullah kar ka saba mai da gaisuwa da ba ta addinin musulunci ba sai ya tashi yana kyamar addinin musulunci kun fahimci wannan da kyau kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shuɗe zuwa ga yara zaka iske yana musu sallama hatta da yara yan shekara bakwai iske su yana musu gaisuwa to mu ko fa kai ba ka gaisuwa sai dai an gaishe ka saboda kai alhaji ne ko saboda kai akramaka Allahu ne ko ko saboda kana da matsayi a duniya to daga ina ka samu wannan babba an ka ce yaro shi ke gaida wato babba ko ba haka ba akwai dai hukumce hukumce da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih muslim in ya shigo gida lokacin da zai shiga daki yana yin sallama sallaman nan suka ce yadda wanda yake kwana ba zai tashi ba an gane ni wanda yake farke kuma zai iya karba mishi haka dai wannan ladubari da sallama amma ka dibi musu'atul adab al-islamiyya ta Abdul Aziz As-Sanadi ya kawo hukumce hukumce da ladubba da sallama suna da yawa da dama ba musamman iya kawo da makawo su anan an gane wannan dan haka dai yana da kyau mutun ya gaisa mutane yana da kyau mutun ya dauki kanshi dai yake da bayin Allah dama Allah shi yake bambantawa tsakanin bayi ya baka wata baiwa ba dan kafi mutane wayo ba ko dubara ko ba abin da ya kama da haka an gane ko وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا Allah ya kasance akan komai akan komai hasiban an gane ni mai kiyayewa ne ma'ana yana bin kididdiga abubuwa sai ya zamanto wato hasiban fa'ilun ne bi ma'ana fa'ilun an gane ni kenan hasibun ne Allah zai kididdikewa sallaman nan da kake renawa kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za ka samu lada nawa lada talatin ranar tashin alkiyama babu dola babu kuɗi kana buƙatar lada mai yawa ka yi makanka asara shi yasa lokacin da muke saudiya akwai wani malami daga cikin waɗanda suke karantar da buwana kira ne dr musfir idan ya haɗu da ɗalibi dubu sai ya yi musu sallama dubu bai wasa da sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ya kai aji ya yi sallama guda talatin ina fata an fahimci ni duk wanda ya haɗu da shi sai ya mai sallama bai cewa a'a na haɗu da wannan na haɗu da wannan na haɗu da wannan na haɗu da wannan muna buƙatar lada mai yawa saboda bakin namu cin naman mutane da gigara da zalunci sun yawa yi ma mutane ƙarya yi ma mutane sharri tona ma mutane asiri duk abubuwan da ake aikatawa ne kana buƙatar lada mai yawa wanda zaka tafi da ranar tashin alkiyama Allah ya gane da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
الله سبحانه وتعالى الله شيء الله la ilaha illahu babu wanda ya cancanta a bauta mishi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba dalilin da yasa babu wanda ya cancanta a bauta wanda ya cancanta a bauta ma in ba Allah ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci sammai da kasai wanda duk kake son ka bauta ma ko kai mai da'a ka saba ma Allah mi ya halitta ma menene yake da shi wanda za wanda yafi ubangiji wanda za a bi shi a bar Allah an gane ni shi yasa malamai suke cewa man arada an ya'si Allah fala ya'si Allah fi ardi wanda yake son ya saba ma Allah to kai ya saba ma Allah saman kasa sai kana son ka je kai zina to kasan nan da kake son kai zina samanta akanta tawaji ta Allah subhanahu wataala ko ba haka ba kana son ka saba ma Allah kakka saba ma Allah nan rawar da kake son kai gayi kai daga son ka je buwat ka tashi kai kaza kai kaza kakka saba ma Allah mai girman kai kana tafiya kana daga kanka sama ka bari haka halitta ma kanka kasa taka ta kanka sai kai abin da kake so amma ka sha ruwan Allah ka ci abinci na Allah ka sa sutura daga kadar da Allah ya halitta ka amfanu da duk abin da Allah subhanahu wataala ma kuma yanzu ka dawo kuma ka ce ka bauta ma wani Allah ko ka saba ma Allah wanda ai ya kai butulci shi yasa Allah subhanahu wataala ce la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya wanda cancanta a bauta mishi illa huwa sai Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi an gane ni la yajma annakum tabbat ita ta wato wannan lamun waɗansu suke ce ma malamai allamul muwatti'a lil qasmi mai shimfida ma rantsuwa wato ta zama to shimfida ga rantsuwa ko ko allamul muwatta'a an gane ni ismul maf'ul wanda zai rantso shi ya shimfiɗa ta kafin ya zo da rantsuwar an gane ko la yajma annakum wallahi tabbat ga nunu tawkidi ga lamul qasami tabbat Allah zai tarar da ku zai taro ku ila yawmil qiyamati waɗansu malamai suka ce ila yawmil qiyama ana nuhin ila bi ma'ana fi la yajma annakum ila yawmil qiyamati ay la yajma annakum fi yawmil qiyamati ko ba haka ba ko ko la yajma annakum ila yawmil qiyamati Allah zai tattara ku tattara ku ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama kuna mutuwa ana tattarawa kuna mutuwa ana tattarawa sai an kai inda za a tayar da ku ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida sai a tayar da ku an gane ko la raiba fihi shi wannan yini ba babu shakka wato a cikin sa ma'ana dai in an ce babu shakka a cikin sa game da al'amarin tashin alkiyama babu shakka to nan wajen wa babu shakka wajen Allah babu shakka ko ba haka ba don Allah ya tabbatar da za a tashin alkiyama wajen mu'minnai waɗanda suka yi imani tabbas babu shakka ko ba haka ba inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a an gane tabbas kiyama za ta zo to amma su kafirai da munafikai suna da shakka game da al'amarin alkiyama ina fata an fahimce ni wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba kaga wala in rudittu imma ana tashin alkiyama wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna imma za ai tashin alkiyama kaga bai yarda ba أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وي بيّر أنا تاشا القيامة أما إما ذا أي تاشا القيامة أفرض افتراضا وأن قال لي تسليما جدليا توسوني ذا ستام جندائي to shi yasa Allah ce la raiba fihi babu shakka a gare shi an kore kowace irin shakka domin la wato annafiya litinsu ne amma ba ana nuhin kowane ba a'a wajen Allah babu shakka da wajen masu imani babu shakka amma makhsusun ne sai an keɓance shi da kafirai don kafirai ba su da cewa ana tashin alkiyama ba wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin Allah subhanahu wata'ala ce wa man asdaqu min Allah qila malamai sun kace ai la ahada asdaq ma'ana shi kenan korewa ne babu wanda yafi Allah wato zance na gaskiya fadar gaskiya babu kamar Allah subhanahu wata'ala domin yana da cikakken ilmi wanda ke sawa in zai faɗi ba a samun tangarda yana da cikakken karfin da babu wanda ya sai tunkare shi ko wanda yake jin tsoro ne balle in ya tashi faɗa ya dan samu ya dan rage wadansu abubuwa sannan Allah subhanahu wata'ala yana da izza da buwaya wanda babu abin da ya rinjaye ta shi yasa babu kuma bai daga cikin kima ta babba ya zamanto makaryaci ko ba haka nan bane ko da misali wai a kaddarta in kana da damar da zaka yi saboda wani shina iya mutane ƙarya saboda shine shaf sai shi gaya ma magana banza ko shi baka foran debu in kai yi magana saboda kana da bukata wajen shi ya bata al'amarinka dole ya ma ƙarya ko dole kai hankuri amma Allah subhanahu wataala baya yin wannan an gane ni babba bai dace a ce yana ƙarya ba mu ko yanzu babba shine mai aikata ƙarya in ka ji an cewa ne babba na to bincika magana ta yi tara goma tara duk ƙarya ne to ina kuma babba babban makaryaci ko ko babban banza babba shine mai cika alkawali duk cizo ba shine mai shekaru masu yawa ba mai tsaida magana guda shine ake cewa da cizo amma in dai kai magana yau ka warware ta ko shekara 200 gare ka wanda aikin banza ne ba da cizo bane ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wataala ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا malaman tafsiri sun yi sabani kan wannan aya akan wata sabka an gane ni akwai riwaya daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa Zaid bin Sabit yake cewa wannan aya ta sabka ne kan sha'anin munafikai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga yakin uhud faraja anasun kharaju ma'ahu waɗansu mutane sai suka dawo zuwa madina waɗanda sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunu munafiqai shugabansu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul fa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim firqatayn sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rabu gida biyu firqatun taqulu naqtuluhum wadansu mutane suna cewa mu kashe su wa firqatun taqulu la wadansu suna cewa a'a fa anzalallahu fama lakum fil munafiqina fi'atayn fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha tayba lalle yadda sha'anin yake al'amari tayba ɗaya ne daga cikin sunan Madina ake ce mata tayba ina fata an fahimce ni wa innaha tamfil khabasa kama tamfi nar khafasa alfidda lalle ita madina tamfi alkhabasa tana kore mummuna ma'ana tana tacewa tana bambanta tsakanin munafikai da masu imani ko ko za ta rabu da su yadda ake kore abubuwa kamar yadda wuta take kore ko take rarrabewa tsakanin wato me yake suna khabasal fiddati mummuna azurfa da mai kyau ka san karfin ana so a gane mai kyau ko azurfa ko zinariya da an sa cikin wuta mai kyau za ta koma gefe wanda ba ta da kyau zaka ga ta taso sama ko ba haka nan bane za a iya bambantawa to haka madina take duk mutumin da yake munafiki a cikin ta sai an fahimce shi kuma makoma sai za ta yi muni don haka kada ku yi gaugawa cikin al'amarin su waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya ta sabka ne akan waɗansu mutane da suke makka ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suna ganin a'a ta sabka ne akan kowane irin munafiki to dalilin da yasa aka samu sabani nan Allah ya kirai munafiqin to amma ayar da za ta zo baya za ta yi bayanin fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah ibn kasir yace kai wa qila ghairu zalika an faɗi maganganu daban-daban su koma bayan waɗannan na cewa kan munafiqan makka ne ta sabka ko ko kan mutanen wato uhud ne ko ko kan waye kan waye ko abdullahi ibn ubay ibn salul da ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karɓar wato uzurin abdullahi ibn ubay ibn salul kan hadithatul if yace wa hadha gharibun da haka dai akwai riwayu da dama amma munafiqin in an ce munafiqin makka babu munafikai ko ba haka ba kafirai ne akwai to kuma hatta yuhajiru fi sabilillah tana nuna cewa kuma daga makka kamata a ce koko daga wani sun yi sun yi hijira sun dawo sai malamai suka yi sabani amma zance wanda ya kamata mu dauka shine in an ce almunafiqin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga makka zuwa madina aka yi yakin badar aka karkashe kafirai to lokacin da musulunci ya samu daula to daga wannan lokaci yana yiwa a samu munafikai a makka amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a makka ba za a samu munafikai ba ina fatan kuna fahimta ta don wannan lokaci kafirai ne ke da kai amma bayan ya tafi shine shugaba suna da daula ta tasu ta kansu wanda ta yi yaki da kafirai har ta samu cin nasara akan su to yana yiwa a samu munafiki a makka yana yiwa a samu munafiki a madina ina fatan kun fahimta sai Allah subhanahu wataala ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn me ya same ku game da al'amarin munafikai kun karkasu kashi biyu wallahu arkasahum bima kasabu Allah subhanahu wataala shine ya wato arkasahum ya mayar da su baya koko arkasahum Allah subhanahu wataala shine ya ɗebe ma al'amarin su albarka asalin arriksu da larabci wato shine kazamta najas kamar yadda zo cikin hadisi na Ibn Abbas radiyallahu an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake istinja yake ce mai kawo mini sai ya kawo mishi wato abubuwa guda biyu hajaraini wa raus ya kawo mishi turoso turoso shine kashin dabba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji warshe ce alqi hada innahu riks yace wannan riksun ne ai najasun ne najasa to dan haka rakasa ko kuma arkasa ana nuhin raddahu ya mayar da abu baya mu ko da an ce mutun yayi baya akwai kyawu babu kyawu amma sai wuri guda sun kace ja da baya in ji rago ya cimi ya ce ba tsoro ba ne ko ba haka ba wallahu arkasahum bima kasabu Allah subhanahu wata'ala ya lalata al'amarinsu bima kasabu saboda abin da suka aikata da haka kullun aka zo ka ji an ce Allah ya batar da wani ko Allah ya yi mai kaza a'a sakamakon abin da ya aikata ne an gane don kakka zabura ka ce a'a mai shan ta bayan an ce ka ji tsoron Allah sai ce a'a ku bari ba Allah ne ya kawo mu in Allah so mai da mu zai mai da mu ko ba haka ba in Allah ya so in bari zan bari in Allah ya so in daina zan daina wai ka ji hujja sai mai zina shi ba sai ce in Allah ya so in daina ka ji mai ahallar ya ce wala yaqul hatta yahdiyani Allah kan mutun ya ce sai in Allah ya shirye ni fa innahu min alamati shaqa'i ko ba haka ba yana daga cikin alama ta rashin arziki wal khidlan da tabewa wa tsamsil basirati da shahiwar basira ko ba haka ba wallahu arkasahum bima kasabu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wama kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun dole ne sai kaji an ce wanda duk yayi kaza ga sakamakon shi aturiduna an tahdu man adalla Allah yanzu kuna son ku shiryar da wanda Allah subhanahu wataala ya fadar ya fatar kenan ma'ana aturiduna an tahdu man adallahu Allah sai an ka shahihu saboda mi saboda ismul mawsul in ya gabata ba dole bane sai an kawo marja'u dhamir aturiduna shin yanzu ku kuna son an tahdu ku shi yadda man adalla Allah wannan raddi ne ga mutumin da yake ganin waɗansu mutane akan bata kuna fahimta ta sai shina ganin akwai hanyar da za a yi a shiryar da su wallahi duk ilimin ka da wayon ka baka iya shiryar da wanda Allah bai shiryar da shi ba dan haka in kuka ga mutum yana da tausayi kuma kafiri ne kai kana ganin cewa wanda mutum ya kamata ya musulunta ya kamata a ce ya shiga aljanna amma abin tambaya anan kafi Allah tausayi ita ce tambaya ta farko kafi Allah sanin abin da ya dace ita ce tambaya ta biyu don haka babu wanda ya shirya da wani in ba Allah ba aikinka in kana da ɗa kai mai da suya aikinka in kana malami kai mu mutane wa'azi amma shirya da mutane ba naka bane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa man yuridillahu fitnatahu فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم باك إيه شريد كوة Allah shi ke iya shiryar da ɗan adam in Allah ce mutum ya shirya shirya shi yasa ko annabi ba mai da'awa yana da kyau ya gane ba aikin shi bane ya shiryar da mutane kai dai kai wa'azi kuma kai iya gwargwadon halinka ka kawo taka fasaha da balaga da salo na iya zance da duk irin kisisi da zaka iya yi kai ko ba haka ba kai amma in Allah bai so a shari'a ba wallahi ba za a shari'a ba annabi nuhu babu wani uslubi da aka amfani da shi na wa'azi wanda bai amfani da shi ba inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirukum ila ajalin musamma إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ko ba haka ba ya shiga tsoratarwa ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala as-samsa siraja kaji bayani gashi dalla dalla dalla yana sai yana sai kuma shekara 950 yana wa'azi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama amma bari kaji Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda yi madishi sai in kadan dan haka wallahi ai hattara aturiduna an tahdu man adalla Allah kuna son ku shiryar da wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi wa man yudlilillahu duk wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka samu mishi hanya ta shari'a ba ba za ka samu mishi hanya ta shari'a ba mafhumin wannan aya wanda ko Allah ya shiryar da shi ba zai fatuwa ba man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun man yahdillahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida Allah ce waddu law takfuruna kama kafaru
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله سبحانه وتعالى شيني علام الغيوب كما هكذا شيني يسن أبند زكاة سنك قمسا sai Allah ce to waddu ga gurinsu babban abin da suke guri duk tunaninka duniya yana daga cikin kuskuren da muka ce a ce bari ma ka faɗi magana ka nasa abin da a cikin zuciyarka kaga ake ka sa abin da a cikin zuciyar mutane yana daga cikin kuskuren da muka ce a ce a kahin ma ka faɗi da ka ta nasa abin da a cikin zuciyarka ƙarya kace yi wa ya sa abin da a cikin zuciya Allah ɗaya ya sa abin da ke cikin zukatan mutane da haka kuma shi kaɗai zai iya baka labarin abin da ke cikin zukatan mutane waddu law takfuruna kama kafaru su munafiqai abin da suke bukata law takfuruna da dai za ku kafirce kama kafaru kama yadda suka kafirce fatakununa sawa'a sai ku zamanto ɗaya wannan sawa'an ismu ne ya kamata a ce fatakunu mutasawina kenan sai ku zamanto daidaitattu kun zamanto ɗai kenan mazinaci sun shiga kowa ya zama mazinaci a huta a daina cewa zina haramun ci mai shan giya sun shiga kowa ya sha giya shi yasa wani dan giya in ya sha giya ya sha giya ta ishe shi nan ya mai sai je bakin Isa sai ce Isa don Allah ki maza ki koma giya in ga in ga inda mallan zai samu ruwa shi yar wallah wai shi abin da ga bata mai da rai tun da mallan na cewa giya haramun ta wai shi so shi kai Isa gaba dai Allah shi mai da ta giya yace sai daga inda mallan zai yar wallah kenan son ka kai don tsananin keta sai mallan ya yar wallah da giya ko kafirai suke cewa su abin da suke so mu kafirta don haka duk wani munafiki abin da yake so a kafirci ba yadda za a yi turawa su kawo muna musulunci kuma ba yadda za a yi su taimaka ma musulunci ko kun ga sun taimaka ma musulunci a zahiri to wallahi ba musulunci bane suke taimaka ma walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ku daina bakan ku wahala dan haka ahlul kitabi abinda suke so mu kafirce ma Allah wadda kathirun min ahlul kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim suma munafiqai waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suma ma'abuta sabon Allah suma abinda suke so son suka yi abi shawa abi duniya wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima shi yasa abotaka da masu saba ma Allah subhanahu wata'ala tana da hatsari in dai ba wa'azi zai kai ka ba cikin gayu in dai ba da awaza ta kai ka ba ka ce su ne abokananka ka zauna tare da su to ko kai ko su wani sai ya ja wani kuma masu sharri su suka fi jan maimi mai alkhairi dan haka a'a ka ce su ne mutanen ka ko da yaushe ka zauna tare da su wannan ba zai yiwa ba ka ji sha'ir ya ce wala tajlis ila ahli danaya fa inna khalaiqa sufaha tu'di wala tajlis ila ahli danaya kakka mai da mazamna ka wajen mutanen banza duk inda an ka tashi neman ka a ce wajen yan daraza a ganin ka ko da baka dara ko wajen yan giya ko wajen yan shansholi to matsala ko ba ka shansholi an ka so kama yan sholi sai an kama ka ko ba haka nan bane karshen ta kaga an yi aikin banza fa inna khalaiqa sufaha tu'di yace dabi'o'in wawayen mutane da mutanen da ba su da dabi'u kyawawa suna yin naso su tashi daga wani zuwa ga wani ɗanka kada ka yarda ka ganshi tare da mutanen banza ka bar shi in ka ga ɗanka yana tare da masu karatu su tai tare ka ga ɗanka tare da mahadata alkur'ani sai ka ji daɗi ka ga ɗanka tare da wanda zai koya mai aikin hannu sai ka ji daɗi ka ga ɗanka tare da wanda zai koya mai sana'a sai ka ji daɗi amma ka ga ɗanka tare da lalatacin mutane suna aiki ne wajen kalwanci suna aiki ne sayan taba sayan giya sayan kaza kana yin shiru to wata rana sai ya ɓamɓaro ma abin da ba za ka iya tunkara kanka da shi ba an gane ko fala tattakhidhu minhum awliya'a kakkuriki wato awliya'a masoya daga cikin kafirai ku dibi yadda Allah yake cewa fala tattakhidhu minhum awliya kakkuriki makiya kullun haka Allah subhanahu wataala yake ce muna amma mu ko yanzu shina daga cikin moddivi an gane ni kamar da suke cewa style da english tsari na sabuwar rayuwa shine ka shiga whatsapp kana da abokai kafirai kuna ɗasawa da su kuna jin daɗi cikin facebook ai ina da aboki ƙasar amerika suna ne kaza ina da aboki masoyina ne muna son juna tsakaninmu da kai da shi hey akwai soyayya tsakanin kafiri da musulmi suwa ba ranar da za su jin daɗi su ga akwai musulmi a bayan ƙasa ba ranar da za su jin daɗi a ce akwai musulunci a bayan ƙasa abinda suke bukata a ce babu musulunci abu na biyu a ce babu musulmi bisa doron ƙasa sun ci nasara to kai ko kai ko kana son kai ka mutu kada musulmi kuma kana son musulunci ya ci gaba ashe yana yiwuwa so iya kuta yiwu to dai an dai faɗa ga baki fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah har sai in sun yi hijira fi sabilillah dan Allah ko dan tsakukar da kalimar Allah to kun ga abin da ya sa wadan suka ce to nan hijira ana nufin munafikan da ke maka to abin da ke ba su tsoro bai dace a ce akwai munafiki a maka ba alhali sun manta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kenan akwai mutanen da ba su son a gane matsayin su don suna jin tsoron manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kawo hari ya amshi makka su ku arasa sanin matsayinsu kuma abin da ya faru kenan ko ba haka nan bane to shi ko fil munafiqina na ana zancen munafikai ne kuma ga hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga zaid bin sabit cewa kansu abdullahi ibn ubay ibn salul game da abin da ya faru a ranar uhud shi yasa aya ta sabka to kaga da sai ka shiga cikin matsala amma in ka kalli cewa al munafiqina duk inda suke da munafiki na Niger da munafiki na Nigeria da na America da na zamanin annabi Nuhu da na wannan lokacin namu da na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda za su zo baya duk tafiyar su guda ce shi yasa duk bayanin da alqur'ani yake yi mana munafikai dan wannan al tana iya zamantowa aljinsiya jinsul munafiqina kenan an gane ni duk inda munafikai suke ɗabi'o'in su iri ɗaya ne shi yasa in kana karanta suratul tauba sai kaga kamar yanzu na take sabka in kana karanta suratul munafiqun sai kaga kamar yanzu ne take sabka yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr sai ka ji mutu ya ce wallahi tallahi shi bai faɗa ba kuma wala kad qalu kalimatal kufr inji Allah sun faɗa yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin suna yi muku rantsuwa da Allah liyurdukum dan ɗaya ku yarda da su su ba su ganin kimar Allah a'a su son su kai dan adam ya ga kimar su shi yasa suka cewa wallahi tallahi ba ai kaza ba ina fata an fahimce ni ko ko wa idza ja'ukum qalu amanna idan suka zo su ce mun imani Allah ce wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun tabi'u in munafiqai duk iri ɗaya ne idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aybanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ويكاجي وانا آية ما الله ملن يفسر وياتي وانا آية تنك آية إيماني كي كاير دا in an ka karanta wannan aya ana samun imani ka yarda in an ka karanta ai mutun yadda Allah shi na samun kuɗi kai yanzu zamanin ga in baka iya ƙarya ba da cuta da fada ka so kai ƙarya kana samun kuɗi kai cewa na su kai sai an yi cuta ake samu wa idza ma unzilat suratun allati nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahad ku diba mana ku gani shin babu ne wurin hal yarakum min ahad ɗabi'an munafikai suke kenan hatta da waɗanda za su zo baya ɗabi'a suke kenan shi yasa alqur'ani da yazo babu wani qur'ani wanda zai sauka amma duk yayi bayanin su dalla dalla dalla dalla in ka san sifofin su ba su da bata gare ka an fahimci wannan da kyau to kenan dan haka da Allah ya ce fil munafiqin sai ya zamanto wato Allah muna iya daukar ta jinsiyya wato jinsiya ce amma nan da anka ce fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah to dan kuma akwai iskari hatta yuhajiru sai malamai suka ce to ita hijiran nan da ake zance hijira ba dole ba sai tasowa daga wani zuwa gari zuwa wani gari ita hijira malamai suka ce tana iya daukar kala hudu akwai hijira ta farko ita ce hijira ilal madina li nusratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutun yayin hijira daga makka zuwa madina ko daga wani gari wanda ya musulunta lokacin da musulunci ya kai gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai bai da damar da zai gudanar da addinin shi cikin tsanaki sai ya dawo wajibatun awwal awwal fi awwal islam ta zamanto wajibi farkon musulunci ila an futihat makka sai da an ka bude makka to da aka bude makka aka je aka yakin makka fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la hijrata ba'da al-fath babu hijra bayan fath an gane ni ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba a sake yin hijira ba a duniya saboda addini bayan fathu makka ba haka yake nufi ba a'a hijira daga wani gari zuwa makka koko zuwa madina babu ta ta kare domin ita makka ta koma garin musulunci kuma ba yadda za a yi makka imani ya kare da madina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imani yana karewa duk duniya banda mi banda gari guda biyu makka da madina ko ba haka ba dan haka kenan ana ana nufin babu yin hijira mutum yayi hijira yace ya je madina yayi hijira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin jihadun wa niyya sai dai akwai jihadi da niyya wa idastumfirtum fanfiru idan aka nemi ku fita zuwa ga jihadi ku fita hadisi wannan muttafaqun alai imamu al-bukhari da imamu muslim sun fitar da shi domin mi domin makka malamai sun ce asbahat darul islam ta koma garin musulunci wannan hijira ta farko kenan hijira ta biyu malamai sun ce hijratul munafiqina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fil ghazawat munafiqai su yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su tafi zuwa yaki ita ma wannan hijira ce ina fata an fahimci ne za a yi hijira a je yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan hijira ta uku hijratu man aslama fi daril harb fa innaha wajiba hijiran mutumin da ya musulunta yana garin makiya kuma bai samun damar gudanar da addinin shi to wannan tasowa zai ci mu ko yanzu ba haka bane sai le contraire kakakin nan mu da iyayenmu da malamanmu turawa sun zo da ƙarfi aka ta dubawa ana kwasa ana yin turai da su ko ba haka ba babbar shaida ɗauki ƙasar amurka yanzu babbakun mutane sun kai kashi goma sha wani abu cikin ɗari ko ba haka nan ba ne kuma amurka asalinta babu bakin mutum daga ina suke su ne waɗanda aka tattaro baƙaƙen mutane waɗanda aka je aka kai can suka yi gine-gine suka bauta ma turawa su suna bakin ciki suna bakin cikin wannan tafiya da sun kai ko ba haka ba mu ko yanzu musulmi babu inda shika son shi rayuwa in ba kasashen turawa ba ga sunan suna tahiya suna mutuwa cikin cikin teku wani har cewa shi ka yi addu'a Allah Allah shi kai shi Amerika ko da cikin buhun kunama wai shi ko da kunama za ta rinka bugu ne Allah ne shi kai shi Amerika wani ka ji shi ko Allah ya kai shi Amerika ko da cikin buhun reza su kakakin da mu suna bakin cikin zaman su ta an kama su an kai su da karfi mu ga mu wai muna mutuwa kullun ga rahoto nan kana ji mutun kaza sun fada su mutu don mi don babu imanin mi za ka yi tsakankanin kafirai ya za a yi musulmi shi daɗin shi na rayuwa cikin kafirai don saboda wani zaƙin duniya menene zaka samu to ababin da muke bukata kenan shi yasa gashi nan kullun kana jin sun ce a tare frontier ana ta tare iyakoki har da kuɗi aka ba su ma da tare iyakoki ko ba haka nan bane menene muke bukata kuɗi ni ma muke bukata duniya kai yanzu in kana da imani kana son ka rayu kasar da ba a cewa Allahu akbar turai ina hatta da guraren da suka bar garuruwan da kasashen da suka bar alama ta masallaci kubbobi da manarat yanzu sun ce a cire babu inda zaka gani kaga alamun masallaci sun cire na biyu coci karaurawar ta ana bugawa turai kararan kararan kararan amma ba a cewa Allahu akbar in dai ba ka zo masallaci ba baka san lokacin sallah ba in kana turai mutane sun shagala game da neman duniya wai kai kana son ka tafi can kai dai ai kuɗi ai kuɗi ai kuɗi ai kuɗi ina amfanin kuɗi babu imani ina amfanin dukiya babu imani ina amfanin matsayi na duniya babu imani ƙaru da mi dukiya ta amfana mai fir'auna mi mulkin shi amfana mishi ko ba haka ba malaman yahudawa da ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mi ilimin su ya amfana musu amma ina sai su ce kai mallamu ba mu iya zama cikin afirka muna da mutane nan yanzu 'yan Nijar na Nigerian ne amma su sai son des American shi baba ne ya ci amana sai wai tambayar baban shi kai wai dan ma baban shi ya haife shi a cikin Nijar shi bai dace a cikin in ya san bai aihuwa ta America bai dace a yi shi ba Allah ya sauka dan haka hijira ta zan wajibi malamai sun kace illa in kana fi wato fi aulin wa maslahatin zahira lil muslimin illa in kana baqa'uhu fihi aunun wa maslahatun zahiratun lil muslimina sai in ya kasance cikin zamanai an gane ni akwai taimako da maslaha ta musulmi shi yasa malamai suka ce to ya halatta kamar yanzu in akwai dama ga musulmi ya je ya karatu kasashen turawa amma da sharadi ilimin da musulmi ba su da babu wata university ko university ta musulmi wadda take karantar da wannan babu kasar da za a tafiya sai ta kafirai kuma akwai aminci tabbacin cewa musulunci shi ba zai samu tangarda ba domin in musulunci shi samu tangarda ba zai tafi ba wannan shi yasa lokacin da misra suka tashi tura dalibai a ƙasar france da turai wajen karatu su kowace tawaga sai da aka aika ta tare da malami muhammad abda shi a dalilin da aka tura shi shi ma kaga karshe sai da dawo da waɗansu abubuwa na turawa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce wato wasu abubuwa na alkur'ani shi na tawilin su ya ce da an ka ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya ce ana nuhin wato irin microbe ne irin waɗannan abubuwa da menene abubuwa na zamani ina zancen microbe ana zancen alam tara kaifa saboda yaron na cikin turawa sai kaga mutum ya rayu cikin turawa ya tasirantu ba mu cewa duk wanda yake zaune kasashen turawa yake mana mada'awa aiki ba wai da'awa yake ma aiki ba an gane ni kwanaki wani malami ya zo nan a yamai mi suke ce misu suna Tariq Ramadan wannan yana daga cikin masu yin da'awa masu taimaka ma musulunci a turai amma cikin zaman shi a can an haife shi a can yana da nationality ta Swiss yana jin Faransa yana jin Angila yana jin Langa da dama yana jin Larabci amma akwai waɗansu ababe waɗanda su sun yi mai tasiri bai sani ba don in kana tare da mutum ko wuri ko abincin da kake ci dole sai sun yi ma tasiri kai ma sai kai musu tasiri wannan ka'ida ne duk mutumin da ke tare da jaki sai ya yi ma jaki tasiri sai jaki ya mai tasiri daga cikin tasirin da jaki ga yi ma ɗan adam shi na zagi duk mutumin da a tare da jaki ba a sekon da biyar sai ya kaji ya zagi kai kai kai dan iska dan iska fa fa fa fa kaga jaki ya mai tasiri in mutum na tukin jaki zuciya sai bushewa take sai kaga ko da yaushe sandan nan da shi ke bugu ko mutum shi na iya bugu da ita tasirin jaki kenan da haka bai yiwuwa ka rayu tare da turawa kai kai musu tasiri ka ce musu maka tasiri ba duk mutanen da kake tare da su ƙarya ne to kaga tariq ramadan yana taimakawa domin yana kawo wa dalilai yayi karatun abinda ake ce ma wato al-adyanul muqarana ko ba ko ku gane ba yadda ake karanta muqarana tsakanin addinai a dauko musulunci a ce ya ce kaza kristanci ya ce kaza yahudanci ya ce kaza to wannan shine abin da ya karatu kuma yana karantar da wannan a turai har kuma majalisa ta ƙasar France an gane ni assembly national ta France ta taɓa kiran shi aka tattauna duk suka yi mai tambaya ya ba su amsa kaf kaga yayi kokari to amma wannan ba shi ke nuna bai da kuskure ba sai zaman to mailimtan mu yan boko mu masu karatu da ke jin faransai da anglais in sun ga littattafan shi ba komi ne in tarik ramadan ya faɗa ba yayi daidai ba shi ke nuna tarik ramadan ba ya fi malaman musulunci sanin musulunci ina fata an fahimce ni domin na ji shi kwanakin baya da ya zo yake cewa da aka yi qadiyatu darul harb da qadiyatu darul harb malamai suna cewa ya ake cewa kasa ta koma kasan musulmi ko ba kasan musulmi ba sai ce a shi yanzu ya dauki duniya gaba ɗaya ce a haka nan kaga cewa babu darul harb babu darul islam wannan fahimta ta saka musulunci yace abin da yake gani saboda kamfanin Coca-Cola ya buɗa manya-manyan shaguna a ƙasar Saudiya kuma musulmi suna shan Coca-Cola kuma turawa suna samun kuɗi kenan ta koma Darul Harb kaga wannan tunanin yayi nisa an fahimce ni to da haka ba a cewa wannan komai yazo daga shi za a karba da haka sai sun yi maka tasiri to wannan hijira kenan musulmi zai iya zuwa turai yayi karatun likitanci ko abin da zai kai musulmi gaba amma da sharadi in ba a samu wannan takassus a kasashen musulmai hijira ta hudu hijratul muslimi ma harrama Allah ko mutun ya ma harrama Allah alaihi mutun ya kaurace ma abinda Allah ya haramta mai kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace al-muslimu mutumin da an musulmi nagari man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga halshensa baya gigara mutane waya cin mutumcin mutane baya zaluntar mutane wa yadihi da hannunsa baya yi ma mutane kwace baya nuna ma mutane yafi karfin su ka san dan altar kullun shi na taya taya na shi kai shi na warar da mutsa in yazo ya shiga tanga sai ya buge ta ya bata pam dan saboda a san yana cin karfi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu shi ko wanda ake ce ma muhajir shine wanda ya kaurace ma abinda Allah subhanahu wataala ya haramta mishi to kaga ashe hijira kala kala ce akwai hijira zuwa makka ko madina akwai hijira daga garin kafirci zuwa ga garin musulunci akwai hijira saka kaurace ma abinda Allah subhanahu wataala ya haramta maka to wannan hijira ba ta karewa hijira daga ƙasar kafirai zuwa musulmi tana nan baqiya sannan hijira na kaurace ma abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ma shi ma wannan baya karewa kenan da anka ce fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillahi har sai sun yi imani na gaskiya in suna makka su zama to sun yi imani na gaskiya kuma su yi hijira su dawo madina in suna madina hatta yuhajiru fi sabilillahi sai sun kaurace ma munafici an gane ni domin munafici kafirci na ba su tare da ku sai sun kaurace ma munafici sun kaurace ma cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kaurace ma kin fita wajen yaki ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi sai Allah subhanahu wataala ce fa in tawallau idan suka juya suka bada baya idan suka kiyin hijira daga makka zuwa madina ko ko suka kiyin imani imani na gaskiya su munafikan da ke tare da ku fa khuduhum ku rike su wa qtuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira kada ku riki waliyan majibincin lamari waliyi masoyi wala nasiran ko abokin taimako game da al'amarin ku domin makiyinka ba zai taimaka maka ba ina fata an fahimce ni sai dai mu samu kado an fuwazo ne kamar yadda suke faɗa sai Allah ce illal ladina yusiluna ila qaum
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم ۖ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوا وألقوا إليكم السلم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a karkashe su sai ce illallazi na ya siluna ila ƙaumin sai waɗanda suka sadu da waɗansu mutane bainakum wa bainahum misa tsakaninku da su akwai alƙawari. Don haka nan abin da za mu ce, malaman usulul fiqh da malaman fiqh suna saɓani, shin istisna'i in ya zo yana komawa zuwa ga jumla ta ƙarshe ko ko yana komawa ga duk abin da ya gabata. imamu abu hanifa ya ce in istisna'i ya zo yana koma zuwa ga jumla ta ƙarshe don haka a wajensa inda an ka ce wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ula'ika humul fasiquna sai an ka ce illal ladina tabu sai ce to illal ladina tabu yana koma zuwa ga wa ula'ika humul fasiquna kenan suna iya su fita daga wannan sifa ta fasikanci amma kuma karɓar shaida su ba za a karɓi shaida su ba a wajen abu hanifa duk wanda aka yi ma yayi kazafi adadi bai cika ba ko ba haka ba aka yi musu bulala har duniya ta tashi ko har mutumin ya mutu ba za a karbi wannan shaida ta su ba an gane ko saboda al-istisna'u yarji'u ila al-jumlati al-akhira amma da imamu malik da imamu shafi'i da abu hanifa suka ce a'a al-istisna'u yarji ila jami'il jumla zai koma zuwa ga duk jumlolin da suka gabata an gane ni su a wajensu duk abin da ya gabata yana isa kenan da an ka ce wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiquna dan haka a wajen Imam Malik da Shafi'i an gane ni da Ahmad bin Hanbal suna iya su fita daga sifa ta fasikanci kuma in sun tuba tuba na gaskiya wata rana in sun yi shaidu za a karba to amma sai malamai suka ce to mu ce kullun istithna'i yana komawa zuwa ga jumla ta ƙarshe ko mu ce kullun istisna'i yana komawa zuwa ga duk jumlolin da suka gabata suka ce abin da akwai nauyi gare shi abin da ya kamata mu kalli siyaki daga inda magana ta zo har zuwa nan in shi na komawa zuwa gare su mu mayar da shi zuwa gare su gaba daya in yana komawa zuwa ga ƙarshe mu mayar da shi zuwa ga ƙarshe wannan shine ra'ayin da mafi yawancin malaman usulul fiqh suka tafi akan shi kuma ash-shaykh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti akan wannan ra'ayi shi ma ya tafi dalili suka ce wani lokaci istisna'i yana zuwa amma bai iya komawa ga jumla ta ƙarshe da an ka ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu shaytana illa qalila kaga wannan illa qalilan da yawan malamai sun ce bai koma zuwa ga lattaba'tumu shaytana illa qalila domin bi domin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha abu nabiyu da ayar da za su zo ta zancen kashi wato wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an wato fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu an gane ni sun ka ce to illa an yasaddaqu yana kuma zuwa ga mi yana komawa zuwa ga su wato ma'abuta mataccen suna iya su yafe haƙƙinsu an gane ni na diyya to amma kuma bai komawa zuwa ga fara domin kafara wajibi ce ga wanda ya kashe mutum ko da yana da damar da zai ba da diya ko ko yana da damar da zai intar da boya ko bai da dole sai yayi wannan kafara to sannan kuma idan muka ɗauka a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ce illal ladhina yasiluna ila qaumin don akan wannan aya muke istisna'i yana komawa zuwa ga jumla ta ƙarshe ko ko bai koma zuwa ga ta ƙarshe kaga idan ka ce istisna'i zai koma zuwa ga jumla ta ƙarshe to za ka kawo matsala domin nan Allah ya ce fa in tawallaw fa khuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq shin waɗanda suka isa suka sadu suka haɗu da mutanen da akwai alƙawali tsakankaninku ya kamata ku rike su masoya idan kafiri munafiki ya gudu ya shiga cikin kafiran da suke da alƙawari da musulmi suna ruka ne masoyi to Allah ya ce wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kakku illal ladina yasuluna ila qaumin bainakum bainahum mithaq kaga wannan jumla ta karshe ba ita ake zance ba a'a hatta yuhajiru fi sabilillah kenan fala tattakhidhu minhum waliyan wala nasiran hatta yuhajiru fi sabilillah amma ba wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasiran ba illa alladhina yasuyuna ila qaumin domin koda kafiri ya sadu zuwa ga kafirai ai ada hukuma ta kare ba kuna fahimtar wannan da kyau dan haka dai istisna'i sai an kalle inda zashi bainakum wa bainakum mithaqun wadanda akwai alqawli tsakaninku da su aw ja'ukum koko su waɗannan mutanen suka zo muku hasirat sudurukum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum wanda malaman tafsiri sun faɗi sabani waɗanne mutane ne suka zo muku waɗanda hasirat suduruhum koko hasiratan suduruhum ina fata an fahimta qira'a ta yaqub hasiratan suduruhum zukatansu sun yi kunci sun kuntata ba za su iya ba in an ce hasara shine a sha makance abu an gane ni fa in uhsirtum famastaysara min alhadi kaga uhsirtum an katangance ku an shabakance ku an hana muku to hasirat suduruhum zukatan su sun yi kunci an gane ni ko ko hasiratan suduruhum qira'ata yaqub kakka wani malami an sa wani wata qira'a an ce hasiratan suduruhum kace kai wannan malamin bai iya karatu alqur'ani ba a'a kai hasara ka san qira'o'in alqur'ani gaba dai alqira'atul ashra as-sughra wal kubra in baka sani ba kaka ce malami yayi kuskure sai kai bincike to in muka ce hasirat suduruhum nan suduruhum sai zamanto shine fa'ili a nahau ko ba gaba domin hasirat hasira fi'ili madi ne atta'u ta'u ta'nisi shi ko sudur wato shine fa'il marfu'un ko ba haka ba to amma in muka ce hasiratan suduruhum shi hasiratan hal ne kenan halin da zukatun suna cikin kunci to shi ko suduruhum sai ya zamanto fa'ilun lis-sifa domin ita sifa an gane ni as-sifal mushabbaha tana da fa'ili hasanun wajahuhu al-wajhu fa'ilun lis-sifa al-mushabbaha ko ba haka ba Allah ce lahiyatan qulubuhum shi lahiyatan nan wato hal ne ko ba haka ba yazo da sifatul fa'il qulubuhum fa'il ne na wannan sifa ina fata an fice ni khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah to na hasiratan suduruhum kenan sai zaman sifa ne na wannan hasir kenan an yuqatilukum kuma in an ce hasirat ta'ul maftuha ne in an ce hasiratan ta'ul marbuta ne an gane ne sai an yi mishi ta'un jam'i ne na hasira an yuqatilukum zukatan su sun yi kunci kansu yake ku aw yuqatilu qaumahum ko su yaki mutanen su an gane ni kenan sai zaman su ba za su yake ku ba kuma ba za su yaki mutanen su ba suna tsaka tsakiya to waɗannan Allah subhanahu wata'ala bai ce ku yake su ba walau sha Allahu da Allah ya so la sallatahum alaikum da ya sallada su akan ku ya dora su akan ku fala qatalukum da sun yake ku kenan ashe rashin yakar ku Allah ne yake dora wadansu su yake ku Allah Allah yana turowa kafirai su yaƙi musulmi wani lokaci Allah yana yin haka ibtila'an don Allah ya jarrabe mu kana sallah kuma sai a kawo maka haji dan Allah ya gashin zaka ci gaba da ibada ko ba zaka ci gaba da ibada ba ko ba haka ba kana azumi kuma sai a jarrabe ka ka samu matsala dan a gane shin sai kana cikin dadi zaka bauta ma Allah ko ko kaka zabe na zaka yi sai lokacin da kaga dama ayar da ta yi ma dadi ka dauka ko ko sai wanda ba ta yi ma dadi bace zaka bari sai an tambaye ka an gane ni to da Allah ya so sai ya dora su to in kuka ga kafirai sun yaki musulmi akwai abubuwa guda biyu na farko yana yiwa musulmai suna cikin sabon Allah in an ka saba ma Allah sai Allah ya kawo kafirai Allah ya dora su akan ku kamar yadda ya faru a hudu wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr sannan kuma yana yi wa Allah ya tashi jarraba ku kuna bin Allah sau da kafa kuma Allah subhanahu wataala ya jarrabe ku dan a gani za ku tsaya kuma ba ku tsaya ba ina fata an fahimce ni wasu sai su ce kai wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura a ce muna tare da Allah kuma a ce an yakin mu law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna Allah yana tare da mu kuma muna samun matsala to shi Allah ce ba an kai in kace zaka bi shi dole sai ma abin da kace so a cikin bin Allah akwai wuya am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum ba Allah ba ko dan adam shi na son shiga ne mutum masoyin shi ne ko ya dace rike shi sai ya jarrabe shi ko ba haka nan bane sai ka zo ka nuna yau babu da ka nuna babu sai ka ga al'amari ya lalace matar ka ta ce to wata sai ka ji amarya ta ce ko ba sai mun ce amarya ba dai kan amare su ce mun yi su rashin mutunci sai wata ta ce to ni ka san ko da ni zo abin duniya ya kawo ni yanzu ko babu abokinka in kana cikin matsala da ana jin daɗi tare da shi matsala ta zo sai shi sai shi gudu kaga dole sai Allah ya jarraba kenan in dan adam yana jarraba mutane ya gane na kwarai da mummuna to Allah fa hasirat sai Allah ya jarrabe ka shi yasa wani ejidiyan da aka zo aka yi examen bai ci ba bai samu ba ko da aka zo sai ga sunan Kirista sama ya samu sai ce aka mai fiya wata guda biyu sai karya azumin sa wai dan saboda Allah ya hana mai bai cutar da kowa sai kanshi ba don haka in ana sakon Allah Allah zai iya jarraba mu sannan kuma in muna akan addini don a jarrabi tsayawan mu akan gaskiya Allah zai iya jarraba mu fa ila itazalukum lokacin da suka nisa idan suka nisance ku falam yuqatilukum busu yaqe ku ba wa alqaw ilaykumus salama sannan suka jefa muku as-salama wato shine aminci ma'ana sun ka kulle yarjejeniya da ku ta zaman lafiya fama ja'alallahu lakum alaihim sabila Allah bai sanya muku wata hujja ba ko wata hanya ta yarkar su kamar yadda Allah ya faɗa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin inna ma yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun sallati tasjuduna akharin
ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا don haka sattajiduna akharina za ku samu waɗansu daga cikin mutane yuriduna an ya'manukum suna son su kulla yarjejeniya ta zaman lafiya da ku su ta aminci wa ya'manu qaumahum kuma su kulla yarjejeniya ta zaman lafiya da mutanen su don mi saboda kullum suna son su ciri ba shi munafiki abin da ya sabai son ya bayyana niyya ta yi yana tsoron in musulmi adda nasara ya samu matsala yana tsoron in kafirai adda matsala ya samu matsala ya fi son kullum shi dai a ci tare da shi sai Allah ya ce kamar wato dan siyasa bai son a ganshi wuri guda in gwamnati ta hauce yana tare da ita in gobe yana adawa sun ka samu shi yana tare da su kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da an ka mayar da su zuwa ga fitina ita ce shirka urkisu fiha kuma sai a mayar da su cikin ta to na akwai matsala in an ce raddahu ya mayar da shi rakasahu ko arkasahu ya mayar da shi to kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da aka mayar da su zuwa ga fitina shirka urkisu fiha an mayar da su zuwa gare ta kaga abin babu ma'ana ko ba haka ba sai malamai suka ce a'a nan akwai ikhtilaful fa'il fa'ili na farko ya saba ma fa'ili daban kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da abokanansu an gane ne masoyansu suka kira su zuwa ga shirka aka samu damar yi orki su fiha Allah zai mayar da su cikin ta don dama tana cikin zukatansu fa in lam ya'tazirukum idan busu nisance ku busu kaudace muku ba wa yulqu ilaykum salama busu kulla yarjejeniya da ku ba wa yakuffu aydihum kuma busu kame hannayensu daga yakar ku ba fa khuduhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haythu saqiftumuhum ta duk inda kuka same su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wadannan su ne muka sanya muku hujja bayyananna ta yakar su domin mutane da suna tsaka tsakiya an rasa sanin ina ne suke ‘yan uwa musulmi waɗannan ayoyin da muka karanta waccan aya kenan ta kawo abin da ke sa wa sharaɗi wannan ta kawo korewa an ce fa'ili ita zalukum su ko waɗanga an ce fa'il lam ya ata zilukum kaga waccan ta tabbatar da sharaɗi wagga waɗanga kuma an kore musu wannan sharaɗi falam yuqatilukum sai an ka ce nan wato waya kufu aidiyahum kenan walam ya kufu aidiyahum an gane ni sai an ka ce fa illam ya atazilukum wa yulqu ilaykumus salama kenan wa lam yulqu ilaykumus salama sai zaman to al-aya al-ula si wujudu sharti ta al-aya thaniya wato adamu sharti duk sharudan da aka kawo a can wadancan sun kore su shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna za a yake su dan haka dai a takaice waɗannan ayoyin da muka karanta suna nuna yadda za a mu'amala da munafikai sannan kuma waɗannan ayoyin suna nuna muna yadda musulmi za su yi mu'amala da mutanen da sun ka kulla yarjejeniya da su ko da ba musulmai bane sannan kuma wannan aya za ta nuna muna yadda za mu yi a mu'amala da mutanen da muke cikin halin yaƙi da su sannan kuma wannan aya ayoyin za su nuna muna yadda za mu yi mu'amala da mutanen da suke wasa da imaninsu in sun zo wajen musulmi su musulmai ne in sun zo wajen kafirai su kafirai ne da haka a cikin ilimi wanda ake ce ma kanunu dauli durwa international to ga ayoyi na alkur'ani wanda suke bayanin durwa international ta musulmi dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh